yau sha uku ga watan ramadan hijiran manzon allah dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu inda za mu saurari malam yaya abubakar inda zai mana karatun alkur'ani a wannan babban masallacin juma'a na cikin takace inda khalifa abbas sama'il abbas zai mana fassara ana gafata malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أياسف الإنسان أن لم نجمع عظاما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai bisa ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai alfarma a wannan yini na sha uku ga watan ramadan na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku a wannan babban masallaci na juma'a na garin da kace inda shi ya asasa wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙara kusanta shi da annabin rahama mu kuma ya ba mu albarkar su da albarkan masu albarka suratul kiyama yau kuma Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu wannan sura suratul kiyama can duka Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana alamomin kiyama alhaqatu malhaqa to yanzu kuma Allah subhanahu wata'ala ya kama suratul kiyama mun ji sa'ala sa'ilin bi azabil waqi' mai tambaya yayi tambaya ga wannan rana to ranar azaba kenan yanzu shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana wannan sura a makka aka saukar tana da ayoyi arba'in muna ƙara addu'a Allah ya haɗa mu da alkhairan da yake cikin ta la uqsimu bi yawmil qiyama mun yi bayanin wannan lamun din karatukan baya wanda yakan zama wato za'ida ne laraba sukan kawo kalmar da ba ta da amfani a kawo ta to saboda fasaha na alkur'ani kuma an saukar da larabci ne sai a zo musu da kalaman da suka shanta wannan lamun din na ba'ida la uqsum ma'ana uqsum bi yawmil qiyamah ubangiji ya ce ina rantsuwa da ranar tashin alkiyama ina rantsuwa da wannan rana wala uqsum bin nafsil lawwama ubangiji kuma ya ce yana rantsuwa da rai wato zuciya lawama wacce take zargin kanta zuciya mai zargin kanta nafsul lawama ke an gane ko aka ce wacce iri ce a yahsibul insan shin dan adam yana zaton cewa allam na jama'a nizama ba za mu iya tattara asusuwan shi ba bayan ya mutu menene yake tunani tunani ba za mu iya tattarawa ba bayan ya mutu na
بلى قادرين على أن نسوي بنانا
bala ubangiji sai hakan ne mu ne kadiri na masu iko ala an nusawiya banana mu daidaita yan yatsun shi ma sai aka kawo abin da ya fi kowanne karami a cikin halittar ɗan adam yatsu dan yatsa yatsa kowanne yatsa guda ɗaya yana da gaba guda uku to ubangiji ya ce mu ne ma za mu je bikin yatsun nan wani yatsan wani ba zai je ba wato amma halittar naka yatsun naka ma za a bi su daidai balle hada kasusuwa shine subhanahu wata'ala yake ga mu ai shine qadirina shine mai iko ala an yusawwiya balada mu daidaita yan yatsu wa'annan yan yatsun hannayen naka mu daidaita su na'am بل يريد الإنسان ليبدر أماما bali sai dai ubangiji ya ce shi dai dan adam kawai yuridul insani dan adam burin shi la yafjira amama ya karyata ya kafirce ma abin da yake gaban shi wato ya kafirce ma amama abin da yake gaban sa ita ce kiyama an gane ita duniya ga ma yanzu menene a gaban mu kiyama to ubangiji ya ce shi dan adam burin shi kawai ya kafirce ma wannan rana na'am يسأل أيان يوم القيامة
yas'al Allah ya ce za ka ji suna tambaya ayyana yawmin kiyama wai yaushe ne ranar tashin kiyaman nan haka za ka ji suna tambaya yaushe ne yas'al ayyana yawmin kiyama na فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس Allah والقمر subhanahu wa ta'ala ya ce ai wannan ranar fa iza baraka al-basar yayin da ido ya rikici wajen gani wato ko akwai abin da zai zo ka gan shi baka san zaka gan shi ba sai ya rikita ka ko ka ji shi baka san zaka ji shi ba sai ya gigita ka to ubangiji ya ce wannan ranar ita ce fa ranar da ido zai firgita Allah ya kare Mm, ranar za a rikici wa safar kama Allah ya ce za mu shafa wata gaba daya haskenta za mu tafiyar da shi wa jumi'al shamsu wal qamar a ranan za mu hada ga rana ga wata kowanne gashi kiyama fa kenan ake magana ra kaga a yanzu ba sa haduwa ba wanda yake haduwa da juna amma a wannan ranan kowanne gashi amma mun shafa hasken ba hasken ranan ba hasken wata shi ne ubangiji ranar kiyama ke ta ji kwayan da yake gaya mana Eh, na
يقول الإنسان يومئذ أين المفار ya kulil insani a wannan ranar sai ka ji dan adam kafir in ka ji an ce insanu to ana nufin kafir yau mai irin a wannan ranar sai ce ainihin mafa wai ina wurin gudu ne ya waiga ya waiga ba wurin gudu Mm, kaga a nan duniya kana da wata dama amma a lahira ina na كلا لا وذر إلى ربك يومئذ Allah ke المستقر kalla aka taka musu tsawa dakata lawaza yau ba wurin ruya ba wurin ruya magana ta kare ila rabbika yawman yadil mustaqar ai yau gaba ɗaya mustaqar wurin komawa wurin ubangiji in ka aikata abun kwarai to yau fa za ka ji daɗin ranar komawa Allah ka sa mu cikin masu aikata abin kwarai. wannan ranar ba ba wurin ina fata an fahimta shi dan adam shi ne fa sahu na karke wato sahun farko da za a kewaye dan adam sai aljanu sai mala'iku kaga ina dan adam ne ga wurin gudu ina aljani ya ga wajen gudu ina fata an fahimta an kewaye kiyama inda sahu sahu za a amma mumini wanda yake cikin inuwa ranar shi duk wannan abin sai dai idan an yi ji labari kun ga kiyama tana da ita kiyama tana da wani falle-falle ne wato zango-zango wanda ya haɗu da harke mai kyau duk wannan zango zai tsallake shi an gane ka tambaye wanda ya taɓa zuwa hajji ya san akwai wasu zango-zango da ake bi mataki-mataki tun daga jami'an hukumar alhazai jami'an hostel jami'an kwas- kwas- ah, ndla haka haka za ka gani ko ina zai kaji an ba. to wanda kuma yake vip wato babban mutum shi idan ya zo duk waɗannan matakan bai san su ba shi zai wuce ne kawai sai dai a gan shi a jirgi ba wani matakin da inda zai je a buɗe mishi kasa balle a sa a duba ko a sa wata na'ura ta gwada ko menene a'a shi da duk wanda ya suka bi bayan shi to ranan ba wannan dubawa za ka saka da kanka ne kawai ka wuce shi to wannan shi ne siffar lahira idan mutum ya je lahira da imani duk waɗannan matakan na kiyama da ake magana shi bai santa ba yana can muna kan vip an ajiye maka wa an yi fakin daga nan sai a ce bismillah an gani yanzu idan za ku yi tafiya da babban mutum kai a bukin ɗinka za a gaya maka karfe biyu ana son ka zo kafin karfe biyu shi ko ba lo ba bukin a'a shi za a gaya mishi ne jirgi ya sauka sai an gama komai kowa ya shiga sai a ce to wanda shi ya fito ba wai kai ordinary irin ka ba sai kowa ya gama shiga sannan za a kira shi sai a ce ma protocol din shi yanzu yana iya fitowa in ya zo ba tsayawa shiga kawai za a yi to wannan duk abin da kake gani shi wannan siffa ne na na lahira Allah ya sa mu je a bi aiki amma fa ka san mutum sai ya siya in shi yasa aka zo da duniyar dan ai kasuwanci ai har zaka ji ubangiji yana cewa a kasuwancin wa zai ba Allah rance ka san ai a kasuwanci ne ake wannan ko yau da kullun a shiga kasuwanci ya shiga yau kayan da zan siya kuma gashi na sai kaza kuɗin bai kai ba shi kenan in ka zo sai ka cika wannan kasuwanci ne take hadawa amma yadda kasuwa ta kai idan mutum ranar ya fara zuwa ba za a bashi bashi to ubangiji ya ce wa zai ba Allah rance rancen nan a nan duniya ne shine Allah subhanahu wata'ala yake ga yawa kalla la waza ila rabbika yawma mustaqar ai gaba ɗaya makoma wurin ubangiji yake na ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخرى ينبأ الإنسان أولا رانا زاء باحا على اللابان يوم إذن من رانا بما قدم أبن ذي غباتر وآخر da abin da ya jinkirta wato al'amarin shi da ya yi na duniya in duniyar da ya fi tattalanta sai a sanar da shi in kuma ya fi tattalan lahirar shi ma duk ranar zai gani a wannan ranar ranar da bawa zai karɓi littafin shi fa amma man utiya kitaba hu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira a wannan ranar ke shine ubangiji yake ga mana na'am بل الإنسان على نفسه Allah بصيرا ya ce balil insan kaga dan adam a wannan rana ala nafsihi basira shi mai shedan kanshi ne da kansa basiratun kenan ina ba ta an fahimta ala nafsihi basira eh wannan ta'un din malaman nahawu sun ta magana a kanta saboda kaga ita yawanci ta'un din ta kan zo ta kan zo a ta'un ta'anis an gane to nan kuma gashi ubangiji yana gaya mana balil insan insan ala nafsihi sai aka ce me basiratu sai aka ce ai wannan ta ba ta wani motsi ina fata an fahimta Eh, a irin wannan an daddale a jami'a ko masaru eh ina fata an fahimta to su malaman nawu sun gane shi ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa walil insana ala nafsihi basira ranan dan adam mai ba da shaidan kansa ne da kansa kanshi zai ba da shaida a ce ungo ha kuma ukura ko kitabi ungo karba littafin ka karanta ta da kanka da kanka zaka karanta na'am ولو ألقى معاذيرا لا تورك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا walau alƙa ma'azira Allah subhanahu wata'ala ya ce ranan kada ka gabatar da wani uzuri ba uzuri uzuri an gama ta yanke daga wannan rana walau alƙa ma'azira ranan ba wanda za a saurare shi a ce ana kiran ya ba da wani uzuri la tuharrik bihi lisan ya rasulullah kada ka wahalar da harshenka ni ta'addala bihi dan gaggawa wajen kiyaye wannan alqur'ani kaji annabi Muhammad imam bari a sayyidina abdullahi ibn abbas ya rawaito hadisi yace lokacin farko ana yi mala'ika jibril in yazo yana karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dinga karanta sai ya dinga yi lokacin wahayi na na na sauka domin burin shi kiyaye kada ya kuce mishi shine sai wannan ayan ta sauka la taharrif bihi lisanika lita'azzab inna laina hakika mu dinnan in ji ubangiji jam'ahu za mu kiyaye maka wato za mu tattara maka wannan alƙur'ani ko ƙur'ani kuma za mu karanta maka mu ne mai kiyayewa mu ne kuma mai karanta don haka karkace za ka wahalar da harshen ka ana yi kana yi ka san yanzu mai koyo za a karanta mishi ya saurara a karanta mishi ya kalla yadda bakin yake motsawa a karanta mishi ya karanta ya karanta a saurara shi ko mai gida a na tun daga wannan ranar magana ya kare mala'ika jibril zai gaba zuba wahayi gaba daya in ya gama kuma haka annabi zai maimaita shi in da za a shekara ashirin in ya tashi haka zai ƙara maimaitawa kamar yanzu aka sauka ina ba ta fahimta la ta'zimu bi lisanika ta'zala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'an na'am فإذا ترونه فاتبعوا قرآنا فإذا قرأناه إذا أتت أنا كرت مك يا رسول الله واتبعوا قرآنا كسورانا كسورانا كوي تجي نجيب بنجي نعم ثم إن علينا إن بيانا
علينا بيانا sannan kuma mu ne za mu yi maka bayanin shi yadda za ka isar ma da mutane bayanin duka mu za mu sanya maka a cikin kirjinka ya rasu na'am كلا بل تهلكون الأجلام Allah ka ga shi mala'ika Jibril ya gama nashi bayanin kuma manzon Allah ne zai ma mutane shi yasa idan ya zo yi bayani in aka saukar da wahayi to fassarar mu abin da aka saukar ba mu iya shi sai na su shi yasa wani abu dole sai an koma ma hadisi aya wani aya yake fassara aya wani kuma za ka ga sai an koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yaya magabata suke bayani summa inna alaina bayani kallah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai ku saurara Mm. bal yuhibbuna al-ajila su dan adam ba abin da yake so a rayuwarsa kamar duniya ajila abin da yake gaggawa kenan shine ajila dan adam kullum burin shi duniya ne kullum za ka ga ɗan adam ne zai tara abin da shi kanshi ya san abin ya fi ƙarfin shi shi kanshi ɗan adam yana nan yana tarawa ya rasa ma ya sai yi da su kuma duka wannan abin sai ka gani to shi a karan kanshi me yake yin ma kanshi don lahira duniyan kawai yake nuna sai ya raba dare yi mitin da wa'in nan yi mitin da wa'in nan saboda duniya kuma da sassafe shi za ka fara gani ya fito ina ba ta amince da shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba mana yadda za a nema duniyar da lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi duniya kamar ba za ka mutu ba ka da haka za ka ji gadiman kenan kan ji kanka haka idan ka zo kuma neman lahiran a duk wannan fa gaban kuma ka nemi lahira kamar yanzu za ka mutu ina ba ta fahimta shi yasa kullum sai dina Abdullahi bin Umar Allah ya kara mishi da ya ce to ka lissafta kanka kamar ba ko mata gidan hanya kullum zan wuce kullum zan wuce kaga duk wanda yake ganin cewa zai tashi yau zai tafi yau kaga duk abin da zai tattala yana tattalin na tafiyan shi yau ne na gobe ko to kai ma dan adam abin da ake suna ake fatan da kake shi yasa ubangiji yake ga mana shi dan adam yuhibbuna al-ajila abin da yake buri shine kawai duniya wa yazaruna al-akhirah وتذرون wa الآخرة
yazaruna al-akhirah sai kuma ya manta da lahiran gaba daya ya fatta shi tunda kawai duniyan a'a Allah ma ya ga mana kullum abin da za ka roƙa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka kuma ba mu kyakkyawan makoma a lahira ka tsare mu daga azabar wuta shikenan ba duk idan ka samu abu mai kyau makoma mai kyau a nan duniya ka je kuma lahira ka samu kyakkyawan masauki to me ya rage kuma ina ba ta amfani masaukin fa shine kabari shine zaman barzau kenan masauki a nan za ka shiga ka sauka ka gane da me ka zo tun a nan za a bambance da me ka zo a barzahu za a bambance in ka zo da abin da ake nema madalla in kuma akasin haka ne shi ne ubangiji yake gaya mana wa ya zaro man ashira wujuhu وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wujuhu kaga mu'minai fuskokin su yawma izin a wannan rana nadiha za ta zo cikin haske da kyalkyali Allah ya kama a ciki ila rabbiha nazira za kuma su dubi zuwa ga ubangiji shi yasa aka gyara kallon ina ba ta amfani da ya kan mumini zai ga ubangiji a lahira zai ga ubangiji hadisi ya zo imam bukhari ya ruwaito talafazi daban imam muslim ya ruwaito talafazi daban Allah ya fara musu cikin ruwa imam bukhari sahabbai suna tambayan manzon Allah yadda za su yi fita ta yaya za a yi a ga ubangiji yace ai za a ga ubangiji ne kowa gwargwadon matsayin shi amma idan aka tashi gani fa ba ture-ture kamar yadda za ka ga wata daren goma sha hudu ko sha biyar ga wata ko sha hudu ga wata kamar yadda za ka ga rana yanzu akwai wanda yake cewa an kare mishi rana babu akwai wanda in wata ya fito ya haske zai ce an kare mishi to haka kowa zai ga ubangiji ko kana kwance ko kana tsaye ko kana zaune ko a yaya ne الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض a yaya kake za je ka ga ubangiji ila rabbiha nazira ina ba ta amfani da da haka za a ga ubangiji Allah ya samu a ciki imam muslim ya rawaito hadisi yake cewa bayan aljanna mun shiga aljanna sai Allah ya tambaye mu yace me kuke so akwai wani abu da kuke so ya ubangiji ka yi mana komai ka sa ma aljanna ka ka wato ka haskaka mu ga fuskokinmu ya zama yana ƙyalƙyali mi ta faɗin nima ubangiji ka yi mana kaza ka yi mana kaza me kuma muke jima aka ce nan kawai sai a yaye hijabi dal kawai sai muga ubangiji to ganin ubangijin ya fi aljanna gadi da ganin ubangiji da yardan ubangiji duka ya fi aljanna gadi ina ba ta fahimta kuma akwai wanda zai ga gwargwajen matsayinka gwargwajen yadda za ka gani kamar yadda ake sallah ne kaga akwai ran ake sallah biyar kullum akwai sati ana haduwa ran juma'a akwai a shekara sai a haɗu sau biyu karaman sallah da babban sallah ko to haka wani shi kuma akwai wanda kowane lokaci zai ga ubangiji wani kuma kamar lokacin sallah sai ga shi sau biyar a rana wani so daya a mako gwargwadon matsayinka wani ma a shekara zai gani su biyu ne kamar yadda za ka da idi ila rabbi hanazira amma wannan ayat da tana tabbatar da cewa za a ga ubangiji kuma muna da cikin wanda za mu gani Allah ya ina fata an fahimta an yi maganganu wanda ba muhallin shi bane amma an yi maganganu da yawa a amana ne na ilimi wasu suna ganin cewa wannan ba ubangiji za a yi amma mu mu tsaye akan shi ila rabbi hanazira ga hadisai wanda suka inganta cewa za a ga ubangiji ina ba ta mu Allah ta'ala ya samu dace na ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة wujuhun a wannan kuma rana akwai wanda zaka ga fuskokin su yawma izin a wannan ranar basira tana mutike a wannan kuma rana zaka ga fuskan su a mutike Allah ya kare mu sunnu an yi fa'al biha fasira za su hakikanci nan su zan da ba na zai za su haƙiƙanci an yi falbi a fakira masifa ta riga ta fada musu fakira shine masifa masifu Allah ya kare mu na'am كلا إذا بلغت التراق وقيل ما راق kalla Allah ce ku saurara ku ji. wai idza balagat at-tawar idan rai ya zama koshi ranar da za a cire rai an gane ko eh idza balagat at-tawar shi tawar shine wani kashi da yake tsakanin makogoro ina ba ta an fahimta in aka yanka dabba ka kula a makogarin za ka ga akwai wasu hujina guda biyu nan gefe da nan gefen to su ne ake kira da tara wanda za su riƙe to idan lokacin da rai ya zo makoshi in ji ubangiji ina fata an fahimta wakil sai a ce musu marra waye zai magance wannan rana waye zai hana fitar ran nan wakila marra waye isa ya hana yau ga dai ran ta zo makoshi akwai wanda ya isa ya hana babu Allah ya sa mu cika da imani shi yasa uba na gani a dauki dan shi a idan shi da na gani a dauki uba ba wanda ya sa kani na gani wa na gani mata na gani miji na gani duka ba wanda ya isa ya hana ran ta riga ta zo duk yadda za ka yi na ubangiji ya ce waye isa ya tare akwai babu na وذن أنه الفراق wazannu sun hakikanta annahu al-fira yau ne ranar rabuwa yayi shi dan adam mai ran mai jinya mai wanda za a kira ya tabbatar da cewa yau ranar tafiya ya mumini cikin ni'ima yana godiya muna godiya alhamdulillah shi ko kafir yana cewa wai da ta ya kai kansa a wannan ranar Allah ya kare shi kafiri abin da zai faɗa ke shi ko mumini muna cikin ni'ima muna cikin godiya Allah mun gode ba na والتفت الساق بالساق Allah subhanahu wa ta'ala ce wattaffati saq bisaq a ranar fa kauri ya haɗu da kauri eh ka san idan kafiri za a cire ran haka zai dinga buga kafa yana buga nan yana nan yana ba ta amfani wasu kuma suka fassara wal tabbati saq bisaq ranar da za a haɗa kafa da kafa a dauri ba mutum ya riga ya tafi kenan za a ɗaura wannan yatsan da wannan yatsan a haɗa su a matsi ko a ɗaure wannan rana ko kuma wata bata sa sa ranar da kabari za ta saba tsakanin wannan gaba da wannan gaba Allah shi kare Hmm. na إلى ربك يومئذ المساق ila rabbika a wannan ranar fa ila rabbika yawma idil masaq makoma gaba daya wurin ubangiji ko wajen ciraran ko bayan an ciraran ko ma ta taso a kabarin duka dai za a koma wajen ubangiji ne shine zai kowa in zaki na فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى an ce wannan ayan gaba ɗaya da wanda muka karanta da yanzu wanda za mu karanta ana magana ne da abu jahal abu jahal da shi ake magana ranan da za ka ga gaɓoɓi sun saba ma gaɓoɓi kafin ke na Allah ya kare mu. Allah ya ce menene dalili fala saddaka bai yi imani ba saddaka shine kai mu- ka- ka ka furta da harshe wala sallah kuma bai gaskata a cikin zuciya ba ko kuma bai yi imani ba wala sallah kuma bai yi sallah ba dama imani da sallah suna haɗe an gani wala saddaka wala walakin kazzaba Allah subhanahu wataala ce shi ya karyata ne wa tawalla ya juya baya sun mazhaba ila ahlihi ya tamadda sannan kuma sai gashi ya koma cikin iyalansa yana ta'ama ko cikin abokansa ko cikin jama'ansa ko cikin dai yaya dai ya koma yana takama yana ganin cewa shi ya isa Allah ya kare na'am أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى aula laka fa aula azaba ta riga ta tabbata a kanka azaba ta tabbata kai fa'aula ƙara gaya mushi fa azaban nan ta tabbata Allah ya kare sun ma'aula laka fa'aula ubangiji ya ce ku ƙara nana ta masa fa azaba ta tabbata fa'aula ku ƙara gaya mushi azaba ta tabbata shi sa malaman balaga suna ta magana suka ce hikima na ubangiji hikima na alkur'ani ya zalaka da halawa irin na alkur'ani shi yasa ubangiji sai zo da wannan aulalaka fa aula summa aulalaka fa aula kaga an maimaita ne aka ƙara maimaitawa yanzu an faɗa aulalaka ɗaya fa aula nawa biyu summa aulalaka uku fa aula nawa suka ce to ai gaba ɗaya ta haɗu da abin da aka faɗa mushi ne fala saddaqa wala saddaqa ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع guda hudu to kowanne tana da azaban ta na kanta shine aulalaka fa aula thumma aulalaka fa aula an gane kaga ai yanzu ubangiji ya gaya mana ayyukan da yi munana guda nawa guda hudu sai aka gaya mishi azabin shi ma ta tabbata guda hudu kaji ubangiji kenan kaji hikima na alqur'ani sai aka tattara sai da aka faɗa aka gama faɗe sai aka ce to a mai mishi da martani kowace tana mazaunin ka aula la fa fa aula summa aula la fa fa aula na'am أيا فبل الإنسان أن يترك سدى ay hasibul insan wai shi dan adam yana zaton shi shi zaton shi an yi turka suddan kawai a kyale shi haka nan haka nan ina ba ta an fahimta kaga ba wuce ma ya ara suddan ko ko to shine ubangiji ya ce shi dan adam wai shi tunanin shi kawai a bar shi an halice shi kuma a halice ka kawai dan kai wasa zai yiwu ba zai yiwu ba na ألم يكن ربة من مني يمنى alam nakum ka manta yanda kake nufatan daga ruwan haihuwa wato dugo shine nufa daga dugo min mani na ruwan haihuwa yumna wanda ake zubawa daga nan ne fa aka same ka farkon halittar dan adam daga nan ne bayan an haifi kakan mu annabin Allah Adamu daga kirmaya mu kuma yanzu da muke da uwa da uba ba a samun ka sai an samu dugo dugo kuma in ji ubangiji an gane ko nufatan shine dugo na kowane irin abu amma larabci yanzu da kalman qur'ani yaren qur'ani ya canza nufatan ya zama ruwan haihuwa nufatan min mani yumna ubangiji ya ce kakkamanta fatina dan adam daga dugo ɗaya aka same ka ina fata an fahimta an ce ko kowane dugo ɗaya na ruwan haihuwa idan ya daga aƙalla ana samun kwai sama da dubu ɗari da ashirin a ciki ne kawai ubangiji zai ɗauki ɗaya a lokacin da aka so a samar da kai cikin waɗannan za a ɗauki ɗaya ka gama a dugo ɗaya ma fa kawa su ka tuna ɗan adam na'am ثم كان لقة فخلق فسوى Allah ce sun makana alaƙata sannan muka canza ka ka zama gudan jiyo ko gudan boka fa halaka fa sawwa muka halice ka muka titi taka in ji ubangiji na فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
shikenan fa ja'ala minhu Allah subhanahu wataala ce sai muka sanya nau'i jinsin dan adam daga wannan ruwan na haihuwa zaudain muka sanya ya zama wato zaudain shine ababe guda biyu ko mace ko namiji daga wannan dugon za a samar da namiji ko a samar da mace zaudai ne kenan azzakara gashi nan ubangiji ya fasa yace ana samun namiji wal unsa ko mace ko kuma ya zama an samu namiji da mace lokaci daya tagwaye ke wannan duka iko ne da kudura na ubangiji sai ce alaysa zalika أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى kai dan adam da kake girman kai kake cewa idan ka mutu ka zama kashi ya za ya tashe ka ka tuna ga yanda ubangiji ya halicce ka daga ruwan haihuwa ka zama gudan jini ka zama gudan tsoka sannan ubangiji fa sawwaka ya geje ka ka fa adalak to wanda yi wannan alaysa zalika bi qadir wai wannan a ce bai da ikon ala an yuhyi mauta a ce wannan bai da ikon tada mutattu a bala ai yana da iko wannan yana da biki inda aka karanta hakan ce bala ina fata an fahimta an gane su alaysa Allahu bi ahkamil hakimin bala shi ma wannan ana ana fadin ana fadin haka ina ba ta amfani an ce ko liman ne yake karatu idan ya zo wannan daidai wannan a laisa zalika bi qadirin ala an yuhyi al mauta masallaci sai a dauka a ce bala shi ma liman ne ce amma ba shi a cikin an gani ba shi a cikin karatun amma tabbatar da ubangiji ne ya tambaya wai wanda ya wannan bai da ikon yanzu ya tada mutattu akwai bukatar mai amsa ko bala yana da iko wani hana ala zalika na shahidi haka idan aka zo cikin suratul tin ko alaysa allahu bi ahkamil hakimin akwai wanda ya kai shi kyawun hukunci kuwa duk a masu hukunci akwai wanda ya kai ubangiji babu ina fata an fahimta ko fa bi ayi hadisin ba da yu'minu bala nan ma akwai amsa duka dai irin wa'annan amma dai ubangiji yana da iko kamar yadda aka sani wannan shine karshen wannan sura suratul qiyama kun ji yanda Allah subhanahu wataala ya gaya mana kiyama da yanda yan aljanna muka shiga aljanna da yanda muka zauna muka daidaita da yanda yan wanda suka shiga Allah ya kare na'am سورة الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى الإنسان حين من الظهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا نبتليه وجعلناه سميعا Allah بصيرا
subhanahu wataala ya kawo mu wannan sura suratul insan wato suran dan adam kenan yanzu mun fito suratul kiyama an kuma gaya mana a karke yadda ubangiji yake halittar dan adam to yanzu za a zo ga dan adam din Allah subhanahu wataala ya hada mu da alkhairan da yake cikin wannan sura wannan ayan a Ma- a makka aka saukar duk da wasu sun ce a madina ne an ce ana zaman makka ne aka saukar da ita a hanyar zuwa madina to to tun da zaman makkan ne shi yasa sai suka kira ta makiya wanda suka ce mata makiya ne wanda suka ce mata madaniya saboda ta sauka akan hanya ko kuma a madinan to sai ana kiranta madaniya ala ayi halin dai tana da ayoyi guda 31 muna roƙon Allah ya hada mu da alkhairan da yake ciki bayan bismillah tana fara da ta hal'ata alal insan hal shin da aka shi hal yana zuwa da ko ya zo da kad ko da ya zo da da da ma duka biyu hal ata alal insan shin dan adam wasu zamunna shi nan gina jihar wasu lokuta ba su shuɗe mishi ba an yi fa wani lokacin da lam yakun shay'an mazkura shi dan adam gaba ɗaya ba a san shi ba ma ba a faɗan shi ba a faɗan shi yanzu duk ab- duk wanda ake nan tare abin da ya faru a shekara ɗari ba a saka cikin lissafi ba a saka cikin lissafi ina fata mu fahimta shine shuɗewan samin nan lam yakun shi al mazkura shi ba wani abu bane ma da za a ambace shi lokacin kana cikin alimus zarri baka ma zama kana ciki ba yanzu akwai abubuwan da yawa sun gabata shekara saba'in wasu da yawa ba su sani ba shekara sittin wasu da yawa ba su sani ba shekara hamsin wasu da yawa ba su sani ba ba ma a saka a cikin lissafi baka ma zo duniyan ba balle a fara ganin ka a mutum lam yakun shi al mazkura in zo ubangiji to dan adam ne wannan kai da lokacin da ba baka san inda kake ba kai kana cikin mahaifiya ma baka san ya kake ba ba a saka a cikin lissafi ba ka a cikin rayayyu ko mutattu lam yakun shay'an mawqura inna khalaqnal insana Allah ce mu ne maka halitta dan adam min nutfatin daga ruwan haihuwa nutfa kamar yadda na faɗa wannan dubu din shine nutfa yanzu da muka faɗa ko amshajin wanda yake haduwa wato shi amshajin wanda zai haɗu da namiji da namiji ruwa wanda yake haɗuwa yake cuɗanya Allah ce naftali kuma mun halice ka ne don mu jarce ka wanda Allah muka sanya shi sami almiji basiran da gani duk a ciki aka yi maka wannan aka yi maka ido aka yi maka kunni ba sai da aka zo duniya ba yanzu yanda ake cire delu a ce lokacin wanzami za a kira ya bude maka ido ya tsaga maka baki ya gyara maka kunni kaga wani idan nashi ai ba zai zama daidai ba wani bakin nashi za a samu matsala ko ina ba ta fahimta a ubangiji shine kusan waka ba ya gidi da kakin kana ciki Allah ce kuma duka an yi ne don a jarabce ne zuwanka duniya jarabawa ne kasantuwanka a duniyan jarabawa ne kasantuwa na a duniyan jarabawa ne Allah ya ba mu ikon cin jarabawa na'am إنا هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا inna hadainahu sabilan Allah ce mu ne muka shiryatar da shi hanya nan sabil hanya na addini ko hanya da za ta bi yanzu duk wanda ya tashi a nan masallaci ba sai an mushi jagora ba zai je gida ne ko wa ya sanar da kai wannan ya kai ka gane ubangiji ko kuma ya zama inna hadainahu sabil mu ne muka shiryatar da shi hanya yanda zai fito cikin mahaifiyarsa shi yasa sai a zo da jarabawa wani lokacin sai a samu aka ce a ce sai an yi aiki wani lokacin kuma uwan da kanta za ta haihu lafiya lau ya aka yi aka nuna maka hanyar da zaka fito wa ya nuna maka mahaifiyar da ta ce masa in zaka fito ta wuri kaza zaka fito a inna hadaina mun sabila Allah ya ce in ma shakira ko dai bawa ya zama mai godewa shakiran ya zama mai godiya a cikin ni'imomin da Allah ya maka a cikin ni'imomin da Allah ya maka wanne ne muke godewa duk yadda ka samu kanka ka gode wani a daidai gaban da kake a daidai yake neman ya zama kamar kai a lokacin da ka raina ma kanka shi kuma a lokacin yana fatan ne ya zama kamar kai yana fata an gaya shine ubangiji yake gaya mana in ma shakira wa in ma kafura ko kuma ya zama mai butulci ko ya zama mai godiya ko ya zama kuma mai butulci ko kuma in ma shakiran lokacin da ka zo duniya ka zama mumini wa in ma kafuran ko kuma mutum ya zama kafin jika shi yasa kullum mu zama masu godiya in ka samu gobe in ka ci gobe in ka sha gobe shi yasa abin da yake budewa mabudin abin da yake sa ya alhairi shine lokacin da Allah ya baka ta ci lokacin da zaka fara ci ka ce bismillah lokacin da ka gama ci ka koshi ko baka koshi ba ka ce alhamdulillah shi kuma Allah zai tuka maka ko baka koshin ba wannan godiyar da kai sai ubangiji ya tuka maka ina fata an fahimta to shine Allah subhanahu wataala yake ga mana amma shakiran wa amma kafura na'am إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا inna وسعيرا hakika shi wannan kafirin a tadara da kafirina mun yi mata kafiri tanadin salatilan wa'annan mazirin maziri salatin wato kama a cikin sarkan ta wa agalalan da igiyan da ake haɗa kafa da wuya da hannu a ɗaure a galalan ke wa sa'iran kuma an yi wata tanadin wuta shi wannan kafirin ke an mishi tanadi na wuta ana fata mu fahimta na'am إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إن كافورا الأبرار سوكو كاكا وإن الله سبحانه وتعالى يكفتر suka zama muminai suka zama masu wuya masu miƙa wuya ya sharabu na kim ka'asin Allah ce za mu shayar da su a wani kofi wannan kofin kana mizajuha kafura abin da ya kewaye kofin kafur wato shi kafakar kakka raya irin kafur din da eh, ake siyarwa ake ake sa shi an gane ko eh ba irin shi ubangiji yana gaya mana abin da ka sani ne shi kafur na lahira yana da kanshi wajen da za ka sha yana da daɗi in ka sha ina fata an fahimta shi ko kafur na duniya ai ba a shan shi ko sai dai a sa shi maganin ruba to ba irin wannan ba amma ubangiji komai yana ba shi suna ne komai ubangiji ya ba shi suna to shi wannan kofin an kewaye shi da abin daɗi da kuma kafur wannan kafur ɗin wanda in ka sha shi daɗi in ka ji ƙanshin shi daɗi in ka take shi daɗi in ka gan shi daɗi shine kafofin lahira Allah ka ba mu wannan wannan faɗan aljanna ne ake bai tanadi na
أين يترب بها عباد لا يفجرونها تفجيرا ainihin ya sharu bi ibadallah Allah ya ce kuma a ciki akwai wani idan ruwa da yake kulkulowa a aljanna yashrabu yashrabu bi ibadallah wanda ake shayar da bayan Allah ake shayar da bayan Allah shi yafajjuruna ha tafjira Allah ya ce fa shi ruwan fa yana kukubuwa ne kulkul haka yake yi tafjiran kulkulowa ina fata an fahimta ka san yanzu in ka je wurare manya zaka ga irin wa'annan sai ka ga an tsara wani bugu an kawata gurin sai ka ga ruwa ko a cikin gilas ko a cikin an kewaye shi da fulawa yana dan tashi kulkulkulkul haka ko wannan ruwa to shine ubangiji yake gaya mana eh ina fata duk wani abu da zaka tunani ka ga mai burgewa ne mai kyau ne to an tanaji fin shi a lahira a aljanna yufajjirunaha tafjira na'am يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستديرا
Allah ce yi wufuna bin nazari wannan fa an tanajan mu wanda suke bakance ne sun yi bakance sun yi alkawarin ɗaukan mu na aiki kamar mu yanzu da muka yi bakancen yin lazumin safe lazumin yamma wazifa zikirin juma'a kaga wannan mun yi bakancen wani aiki ne ina ba ta an fahimta ko kai bakance Allah idan ka bani ɗa ko ɗa namiji ko ya mace zan yi azumi ko wannan bakance ne ko Allah idan ka bani kaza kaza zan yi kaza wannan bakance ne shi yasa malamai suka ce to wanda ya bakance idan Allah ya mishi wani ni'ima zai yi azumi ko in ya samu ya je haji ko in ya gida ko in ya sai abin hawa ko dai duk wani abu sai kuma Allah ya ba shi ikon ya ba shi wannan daman abin da ya roƙa kuma gashi ya bakanci zai yi azumi ko zai yi sadaka ko zai yi kaza sai ya rasu bai yi ba ya hukunci shi malamai suka ce a wannan ai magadan shi su za su biya za su cika wannan bakanci an gani su za su cika amma misali yanzu kamar ana ramadan sai mutum ya rasu kaga ai ba mu kai yanzu ne ake fafa ta ko to ba za a ce za a ƙari ke mishi ba ai shi daga nan in kaɗa a mana kuke na aikin shi a yanki komai na shi ya tsaya wannan ubangiji ne bai so ya cika mishi ya cika ba shi yasa aka ɗauki ran shi a daidai lokacin da gaban shi da haka ba za a ce za a yi taro taro a yi kama kama a ƙari ke mishi azumin ba kaga da za a yi mishi na wannan to na baɗi ma za a yi mishi dan yayi burin ayyakai baɗin duk wanda kaga ya mutu yana da burin abu a gaban shi kuma burin ma fa ba na wannan shekaran ba tambaye manomi ka ce in yi noma ka taya yi ke burin yana gamawa za ka ya fara burin yadda zai sa taki yadda zai kaza in ma galla ne yadda zai biya galla duk yana wannan burin ne saboda mene to shine Allah subhanahu wataala yake ga mana su ne yukuna bin nabari wanda suke cika bakancan da suka yi wa yakhafuna yawman suna jin wani tsoron wata yini kana sharruhu mustaqira kaga wannan rana sharrinta wannan sharrin rana ci ubangiji ya ce mustadira yaduwa take yi sai dai wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi ne Allah ya samu ciki na'am ويطعمون طعما له به مسكينا ويتيما واسيرا mutum ne dai wa yi imuna da'ama suke ciyar da mus- suke ciyar da abinci ala hubbihi a san ransu akan abin da mutum yake so ya bayar ina ba ta an fahimta ya bayar ala hubbihi kenan suwa suke ba miskina suna ba miskinai an gane an ce nan ya ya hada da miskina da fakirai ina ba ta an fahimta wa yatiman da marayu shi maraya shine wanda mahaifin shi ya rasu bai balaga ba amma daga ranar da ya balaga shi kenan ya tashi a maraya ya tashi a mara ko shi du ita kun ba haka ba kaga kowa ma baban shi maraya ne ko to shi yaron da bai balaga ba idan mahaifin shi ya rasu shi ake kira da maraya ita kuma mace zuwa lokacin aurenta daga lokacin da al'amarin sai koma hannun mijinta yanzu kuma an ai ta tashi a marayya ko yanzu ta zama mama to shine Allah subhanahu wataala yake ga mana timul mafira to wanda aka kama su kama mu an gani asira an ce su waɗannan ba a cika samu wato kaga asiran yana ɗaukan wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba tun da ya ma in aka ji yaƙi suwa aka fi kamawa kaga kafirai ne ko ko wanda ba musulmai ba ina ba ta amfani na'am إنما نليمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا kama sai ka ji suna cewa mu din nan da yi muku mun ciyar da ku ne da wajen hisadin neman yarda Allah la nuridu minkum ba ma nufin sai kun gode mana da ba an fi mana sakamako wala shakuran ko ku ce kun gode kun gode ma Allah mun ba ku ne dan Allah ina fata an fahimta amma hadisi ya zo zaka ji manzo Allah yana cewa man la yashkurun nasa la yashkurun Allah man la yashkur qalilan la yashkur kaseeran ina fata an fahimta Eh, amma wannan abun da ake nufi a nan gurin la nuridi minkum taba'an wala shakura wai mutum ya bayar yana jiran a bashi ko kuma ya bayar ne yana jiran a gode mishi amma uba zai iya ba ɗan shi abu ya ce baka iya godiya bane miji ya ba matan shi abu baki iya godiya bane ina fata an fahimta wannan duka babu ne malami ya gaya ma almajirin shi saboda duka wa'innan suna kasan wani karatu ne ya kasan tarbiyyantar ba shi ne ubangiji yake gaya inna
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا
Allah subhanahu wata'ala ce inna na hafu sai kaji suna cewa mu muna tsoron min rabbina muna tsoron ubangijinmu a to nan min azabi rabbina ke yawman abusan ranar da wani fuska zai murtike a basa sun ma a basa wa basa ko kam ɗariran Allah subhanahu wata'ala ce ranar kuma ga ta rana mai tsawo kam ɗariran ranar tana da tsawo ina ba ta amfani ko ta zama kam ɗariran ranar mai tsanani da kafirai alal kafiri na kai ne su na فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا fawaqahum Allah sharra zalik shikenan Allah sai ya tsamar da mu da wannan azaban na wannan rana walaqahum nadratan Allah subhanahu wataala ya sanya fuskokin mu ya zama masu haske wasururan kuma muna cikin farin ciki mumini kenan fuskan haske sannan kuma ga mu a cikin farin ciki ka je lahira a daidai Allah mun gode na وجزاهم بما سفروا جنة وحريرا wata zawun kaga sakamakon su a wannan ranar da ma sabaru saboda hakurin da suka yi hakuri wajen yin ma'alla da'a hakuri wajen mu'amala da mutane hakuri a dukkan masifu da ta samu mutum hakuri akan jiran wani abu waje za mu bi masa buru sakamakon haƙurinsu jannata shi ne aljanna za a shigar da su aljanna wa hariran kuma za su sa tufafi na alhariri kaga a nan duniya haramun ne sanya tufafin alhariri ta maza amma mata babu laifi ina ba ta amfani kamar zinari ne su mata kaga an ba su dama su sa zinari amma namiji a shi yan shi azurfa kawai saboda ita mace gaba daya an yi ta dan ado ne ita dan ado ne an gane ko shi yasa zaka ga ai in tana da zinara in zai shekara in ba za ta fita ba ba za ta dauko shi ba amma ran da za ta dauko za ta sa shi ko lullubi ba za ta kaga ta sa cikakke ba wai burin ta a ga wannan shine ubangiji ya ce a ranar za su sa za mu sa tufafin alhaji da mutafi'ina fiha متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Allah ya ce muttaqiina biha a wannan ranar muna kishin gide alal ara'ik akan gadaje na mulki muna kishin gide eh Allah mun gode la yarawna fiha shamsa Allah subhanahu wataala ya ce a ranar ko ba a ganin rana ba irin kishin gida ne na duniya ba kana kingida kuma kana zufa Ah, wala zan harira kuma ba sanyi mai tsanani daidai wa daida bukatuwa daidai bukatuwa ka daidai abin da aka sa la ya shamsan wala zan harira na'am ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا wadaniyatin alaihim zilaluha inuwan wannan ranan yana kusa da dan adam wadaniyatin kenan yana kusa ba nesa ba ina ba ta an fahimta Mm. ranan duk abin da ka buƙace shi zai zo maka a daidai kusa da kai ne yana kusa da kai eh wadaniyatin alaihim zilaluha wannan inuwa wa zullilat qudufuha tazlila Allah subhanahu wata'ala ya ce kaga a wannan rana ita wannan inuwa rufuha an kusanto da shi tazlilan kusantowa eh, matukar kusantowa kenan tana kusa inuwan gashi kusa ga sanyi ga komai kuma ba da cutarwa ba ina fata an fahimta na'am ويضاف عليهم بآلية من فلة وأكواب كانت كواريرا كواريرا من فلة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا أين فيها تسمى سلسبيلا
kenan sai mu kwana nan صدق الله العظيم saboda lokaci Eh, sai mu kwana wa jariyatin alaihi yuladuha Mm. An- ana ba ta fahimta sai mu tashi a nan wa sai mu kwana wa jariyatin alaihi wa jariyatin alaihi inuwan tana kusa zuladuha wa zillat qudufuha tazlila da kuma an hore mu dan adam kayan marmari an hore mishi ni'ima an hore mishi a a- ita inuwa Allah ya bamu wannan sai mu kwana nan sai mu tashi wai yudaku alaihim saboda lokaci wanda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi sukan da muka yi da gare mu ya Allah ya yafe mu
Alaiwa da ya jagoranci wannan tafsiri Allah ya saka mu da alheri. Allah ya kara basira Allah ya kara sarki Allah ya kai da mu Allah ya kai ba da mu rabu Allah ya kai barku Allah ya rubuta mu lafiya sannan kuma sauran mu lafiya amin da mu da mu ta rabu Allah ya rabu Allah ya rabu rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar الحمد لله